الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata a 21 ga watan jumadal ula shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma yi da biyar da watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya za mu ci gaba insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala yawa idan ba a manta ba a jiya mun fara bayani ne game da ma yubahu min al-ghibati abinda ya halatta a yi na giba wanda mun ambaci abubuwa guda hudu za mu tashi akan abu na biyar insha Allah ta'ala mala yace ay yakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi kal mujahiri bi shurbi al khamri wa musadarati amwali nasi wa akhdhi al maksi mala yace abu na biyar daga cikin abubuwan da zai baka dama ka yi maganar mutum a bayan idansa maganar da idan ya ji ba zai ji daɗi ba shi ne ayyakuna ya kasance shi mutumin da za ka yi magana a kansa mujahiran bi fiskihi mutum ne da yake bayyana fasikancinsa ƙarara baya jin kunya ba ɓuya yake yi ba ba ruwansa da idan mutane ba ruwansa da ana kallonsa ko ba a kallonsa ƙiri-ƙiri yake zuwa abubuwan da ba su dace ba irin wannan dan an yi maganar sa dan an gaya mutane halin da yake ciki wannan babu laifi ya kasance baya jin nauyin Allah subhanahu wataala kamar yadda kuma baya jin nauyin bayinsa to irin wannan dan an tattauna akan sa babu laifi kamar yadda zamu zo mu ji hadisi a gaba insha Allah ta'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahidina dukkanin al'ummata Allah maɗaukakin sarki yana iya yi musu afuwa amma banda almujahirina masu bayyana laifinsu ƙarara masu nuna su babu wanda suke shakka su ce tsoronwa suke ji shakkawa suke ji su fito fili su abinda za su to irin waɗannan Allah maɗaukakin sarki baya maraba da su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah maɗaukakin sarki ko yana raban gafara su banda su a ciki saboda fito na fito suke da Allah suna nuna cewa Allah gashi mun yi da abin da za yi amma mutumin da ya je buya yake yin abinsa a ɓoye to wannan ana sa masa rai in Allah ya da watan wata rana zai tuba dan shi kansa ya san abin da yake ba daidai bane shi sai ya je buya amma mutum ya rinka cewa to tunda ban ji tunda ban ji kunyar Allah ba kunyawa dan ji a'a wannan kuskure ne dan uwa ka daina haka ba daidai bane in abu ba daidai bane laifi ne to koye shi ake yi Allah madaukakin sarki ce la yuhibbullahu al-jahra bisu'i Allah baya son a rinka bayyana abin da yake na mummuna na zance ko na aiki ko ma na menene in dai mummuna ne Allah madaukakin sarki baya so a rinka bayyanawa to idan mutum ya kasance wannan shine dabi'ar sa a cikin mutane baya jin kunyar abin da yake na fasikanci kowa ya sani kuma baya jin nauyi to tattaunawa akan sa wannan ba komai bane mutuncin sa ba komai bane shari'a ta halatta mutuncin sa aw bid'atihi ko mutum ne da yake bayyana bid'ar sa qarara a fili shi ma baya koyeta ta to wannan shi ma halinsa halin wancan ne shi ma ce kal mujahidi kaba wanda yake bayyana bi shurbil khamr shangiyansa ma'ana dan shaye-shaye ne zai riko kayan shaye-shaye a unguwa ya shigo yana yi baya shakka kowa eh zai riko solution sa ko madarasu guda yin dinsa ko benelin dinsa ko kaza dinsa ya shigo cikin unguwa yana sha ko ya rike tabar wiwi yana tafiya yana zuka yana busa hayaki ta gaban mutane da manya da yara da maza da mata kowa yana kallonsa amma babu ruwansa yana wucewa to wannan kaga cikakken fasiki kenan eh baya jin kunyar Allah kamar yadda baya jin kunyar mutane Allah madaukakin sarki ya shirya mu wa musadarati amwalin nasi kamar wanda yake rubda ciki karara akan dukiyar mutane eh zai kwace dukiyar mutane ta hanyar da ya ga dama saboda yana da wata dama zai karbe kamar mutumin da yake da alaka da wata hukuma ta gwamnati ko kaki ko abin da ya kama da ka kirikire tare ka yace sai ka bada kuɗi kirikiri ba kai komai ba in ba ka ba kuma ya bata ma lokaci ko ya ci ma mutunci wannan musadaratu amwalin nasi saboda haka shi ma wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan fasikanci wa akhdhul maksi ko karbar ya suna abin nan haraji al-maksu shine haraji yan uwa karbar haraji addinin musulunci haramun ne inda ba irin wanda addinin musulunci ya kayyade za a iya karba ba karbar haraji yan uwa haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yi lokacin da aka jefe gamidiya gamidiya ita ce matan da ta yi zina ta kawo kanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace annabi ya tsarkake ta annabi yace ta je ta kaza ta je ta kai ta je ta ta haihu ta haihu annabi yace ta je ta shayar da dan ta shayar ta zo daga baya aka jefe ta to bayan an jefe ta wasu daga cikin sahabbai suke magana mara kyau akan ta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace musu wallahi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin laghafara Allahu lahu annabi yace wallahi tayi tuban da ko mai karbar haraji ne irin wannan tuban sai Allah karba sai Allah karba tubansa ɗan uwa kun ji ba ta yi tuban da ko mai karbar haraji ne kun ga karbar haraji ba karamin bala'i bane kenan annabi ya ce ko mai karbar haraji ne yayi irin wannan tuban Allah zai karba tubansa zinatai da aure aka jefe ta annabi ya faɗi wannan magana shi yasa karbar haraji haramun ne addinin musulunci in ba wanda shari'a ta bada dama ba wanda shari'a wanne ne shari'a ta bada dama shine ya kasance gwamnati ba ta da hanyar kudin shiga ko ba ta iya daukan nauyin abubuwa da yawa na nauye-nauyen da yake kanta to babu lifi sai ta samu masu arziki ko wanda suke kasuwanci ta dan dora masa harajin da za a rinka yin abubuwan da yake na ci gaban jama'a kamar gina asibitoci gina makarantu gyaran hanyoyi duk irin waɗannan abubuwan babu laifi idan gwamnati ba ta da hanyar shiga kuɗi sai ta rinka karba a wajen masu arziki da matsan kasuwa da wanda suke da hali idan mutum ya kasuwanci sai a ce to zai dan rinka ba da wani abu a ciki a matsayin haraji wannan kamar yadda in ka je ka duba a siyasatu a siyasatu shar'iyya bainar ra'i war ra'iyya ne shaykhul islam bin taymiya malamai sun tabbatar da haka amma idan gwamnati tana da hanyar da za ta samu kuɗin shiga tana da hanyoyin da za ta iya rike mutananta ta tallafa musu wanda bai kamata kuma a zo a rinka tatsan mutane ba ina fata fahimta yawa yawa saboda haka haraji idan akwai hanyar da za a iya karɓarsa babu laifi in akwai dalilin da za a iya karɓarsa babu laifi amma irin harajin da ake kallafa wa mutane ake kakaba wa mutane mutum yana nema ya ci da kansa da iyalinsa amma sai a tare shi kullum a ce sai ya ba da ɗari biyar wannan zalunci zalunci da shi mai karɓar da wanda ya sa karɓa ɗin duk sun shiga cikin wannan sun shiga cikin wannan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kakkausan suka akan abin da ya shafi haraji Allah shirye da to shi mana cikin abin da bai kamata ba wajibayati amwa wajibayati al-amwali zulman da tattara dukiya ta mutane ta hanyar zalunci tara dukiyar mutane ta hanyar zalunci wa tawalli al-umuri al-batila da jibintar al'amura na barna ya kasance kai duk inda za ka ganka al'amari ne na barna kake shiga cikin sa abu ne da yake bai kamata ba lalata al'umma ne lalata zamantakewar mutane ne to a ciki za a ganka idan wani mai idan wani mai laifi ne sai dai a ganka tare da shi sai da kayan maye taimakawa masu laifi da duk irin waɗannan abubuwan tawalli al'umur al-batila kenan jibintar al'amura na barna a cikin jama'a kuma a fili mutum yake kowa ya sani irin wannan da an yi zancen sa duk babu laifi a tattauna a ga a ga mutane sharrin sa alamai suka ce babu laifi akan sa fayajuzu malai ce ya halatta zikiruhu ambatan irin wannan da muka ambata bima yujahiru bihi da abin da yake bayyanawa na laifin zaka yi zancensa ne akan irin laifin da yake bayyanawa banda wani sa kada ka sauke kuma ka shiga cikin bayani akan abin da ba shi yake bayyanawa bane laifin wannan kuma ka shiga wani abu na daban wa yahrimu dhikruhu bighayrihi min al'uyubi malai ce ya haramta ka ambace shi da wani laifin da shi yake bayyanawa idan ka shiga bayani akan abin da ba shi yake bayyana din ba kuma ka shiga cin namansa kenan wannan kuma Allah zai kama ka ko da fasikin illa an yakuna li jawazihi sababun akhar mimma zakarnahu sai dai cikin abin da ka ambata din cikin ba cikin laifin da ba shi yake bayyanawa ba shi ma ya shiga cikin abubuwan da shari'a ta baka dama zaka iya ambatansa da shi daga cikin abin da muka gabatar a baya don akwai wannan shikenan babu wani laifin yanzu kamar misali mutumin da muka ce yana shaye-shaye kuma yana bayyana shaye-shayensa to sai ka zo kake ambatar wani abu na daban wanda ba shaye-shayen nasa ba to cin nama ne ka ci namansa ina fata an fahimta saboda ka sai dai idan kuma abin da zaka ambata din shi ma shari'a ta baka dama zaka iya ambatansa da shi kamar yana cikin abubuwan da muka ambata a baya tun daga je da muke ta bayani in yana ciki to shi ma sai ya ambace shi wannan babu wata matsala akai insha Allah ta'ala malai ce as-sadisu abu na shida daga cikin abubuwan da ya halatta a yi maganar mutum a bayan idansa shine at-ta'rifu shine sanarwa in aka ce at-ta'rifu shine kokarin sanarwa dan a gane mutum ya yake e kokarin gano mutum ya yake idza kana al-insanu ma'rufan idan mutum ya kasance sananne ne bi laqabin da wani laqabi da ake kiransa da shi babu laifi ka kira shi da wannan laƙabin kal'amashi kamar ka ce masa al'amash al'amash shi ne makaho mai gani dindimi-dindimi e mai gani dindimi-dindimi wanda ba sosai yake gani ba irinsa ya fara abin nan wal'araji kamar kuma ka ce gurgu wannan duk babu laifi idan baka ce makaho ba ba za a gane shi ba idan baka ce gurgu ba ba za a gane shi ba idan baka ce kaza ba ba za a gane shi ba da lakabin da ake kiransa da shi wanda wata tawaya ce a cikin halittarsa babu laifi kamar yadda sanannen abu ne a wajen malaman hadisi za ku ga akwai malaman hadisin da ake kiransa da irin lakabin kamar yadda na ambata wancan lokaci akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda duniyar musulunci ta san da shi kuma ba za ta manta da shi ba shine al'amash sunansa kenan kawai shi lakabinsa ma yarin jayi sunansa sunansa shine Suleiman ibn Mihran al-A'mash al-A'mash amma A'mash na zaka idan kana karanta isnad zaka jana cewa qala haddathana A'mash zaka ji wannan akwai A'raj shi ma sunansa kenan Abdurrahman ibn Hurmus al-A'raj shi ma gurgu ake ce masa kawai akramaka Allah malan gurgu sunansa kenan amma sunansa na gaskiya Abdurrahman amma ne masa lakabi da gurgu ne saboda shi ne lakabin da aka fi gane shi shi ne lakabin da aka fi gane shi da shi shi wannan malam Allah amashi wani malami ne mai abin mamaki babban malami ne na addinin musulunci wanda malaman hadisi suka ce yana ɗaya daga cikin malaman da suka haddace hadisai fiye da miliyan kuma kowanne hadisi biyan wani na aka ce hadisi sanadan wa matana dirayatan wa ruwayatan duka in ya fara in yace maka in yace maka hadisi kaza to zai ce maka qala haddathani wani tun daga kansa har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga maka maganar manzon Allah jira da aminci tsara tabbata a gare shi sai dai kuma malami ne da yake da ghilza da fazaza yana da kaushi irin malaman nan ne masu tsanani ka san ko akwai dabi'a ya kuma haka zaka hakuri da mutum yana da abin da kake so in kuma baka so shikenan sai ka tafiyar ka irin malaman da ne masu kaushi sosai baya gani sosai ɗalibai da yawa sai su je su tara ƙofa gidansa su ƙwanƙwasa masu ƙofa a karmar kallon fito ƙwanƙwan yana jin sai ya shiru ya musu banza sai ya gada ba wata rana in ya gada ba sai ya fito ya ba su hadisi ya ce to kowa ya tashi tafiyarsa an gama karatu haka wata rana da suka dame shi kawai sai je so kare mafaɗacin kare idan suka zo suka tare suna ƙwasa masu ƙofa kawai sai su kawo musu garan nan shekarar na biyu su da gudu kuma kaka ce malaman fawon irinmu ne ko irinka malamai ne dakkawa ne da an faɗe su a duniyar musulunci kasan suwaye irin shuba bin al-hajjaj shuba wadda malama hadisi suke ce masa alkabashun natsah saboda ilimin hadisi duk inda aka ce shuba a cikin malaman hadisi kasan wani ne irin su safiyanu sauri irin su safiyanu ibn uyayna duk ɗalibansa ne ba har da su ake sakawa kare kuma wallahi ba su zuciya ba idan karin ya bi su da gudu suka gudu suna haki sai su je su buya a can gefe sai karin ya dawo shi kuma sai zo na ta dariya ya ta dariya ya samu abin da yake so haka gobe sai sun ƙara dawo kuma ya ƙara sako musu kare wata rana sun zo gidan aka raba kallawa karatu sai suka ga ba su ga kare ba suka kwankwasa suka dan koma gefe suna jira a sako musu kare sai suka ga shiru ba a sako musu kare ba shine sai suka lallaba suka je suka bude kofa suna shiga sai suka malam a zaune yana ta kuka shine suka ce masa ya aba muhammad ma yubkik me yasa ka kuka sai ce wallahi matal ladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ce wallahi wanda yake umarni da kyakkyawa ne yake hannu ga muna ya mutu karansa kenan sai zai kun ci za ku zo a baku hadisi ku zo a baku hadisi sai suka zo na ba su hadisi guda ɗaya ce to kowa ya tashi ya tafi ɗaliban da suka fito suka ce sai suka ji a ranar kamar yanzu suka fara neman ilimi saboda sun ji daɗi malam ya ba su hadisi guda ɗaya kawai saboda daraja hadisinsa shi ba ƙaramin malamin hadisi ba ne wata rana yana zaune yana ba da darasi shi dama ƙa'idarsa idan yana karatu a majalisi to ɗalibai babu wanda isa ya zo kusa da shi ya zauna irin haka kusa da shi da dabba ka isa ba sai zai mangare ka ya buge ka ba a zauna ba za a ƙa'ida kenan kuma sai ya tashi karatu ba a zama kusa da shi sai dai can nesa nesa haka yana yi kula ji wata rana sai wani bako ya zo shi bai san aka rama kallawo ba sai zo kusa da shi ya zauna ɗaliban kasa ce masa ya tashi malam ya ji kuma ya ce karatun masu ya ce karatun gaba ɗaya an fasa an tashi so da sai suka yi shiru ana karatu can sai ya ɗan ji alamu kuma akwai mutum a kusa da shi amma tun da ba gane ke su sai bai gan shi ba to da hadisi ne ce kala haddasana wani sai ya kaki kawai sai ya tufa wajen kala haddasani wani sai ya kaki sai ha aka karatu na aka ya tobe shi da kaki kuma bai motsawa bai tashi ba saboda da ya motsa karatun ya tashi suna ce masa aka ya haƙuri ya haƙuri zauna zauna haka ya ƙura ya tashi da kaki je wanki haka yake mutum ne mai fazaza wata rana an je an je makabarta an yi jana'iza ana dawa sai ɗaya daga cikin ɗaliban sai ya roƙo masa sanda yana masa jagora sai da ya zo inda ya san ba kowa a wajen kuma ba zai iya komawa gida ba sai ce masa akar makalla wallahi ko ka bani hadisi ko kyale ka anan ko dai ka gaya min hadisi ko kyale ka anan wala ya ce haka za ka yi lalata da za ka yi min kenan to shi ke da shi ko babu yadda zai in ya bashi anan ba zai iya komawa gida ba sai ya ce kala haddasa ni wani kala sai ya bashi hadisi sai da suka zo gida sai da ya kusa kawo shi kofa gida sai sauri ya sake shi ya gudu shi to aka rabu kallawa sai an jima sai ce da hadisin da na baka na ƙarya ne ƙarya ne maka sai ce ina ina na san ai mutum kamar kai wallahi ya kore a ce wa Allah yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a reshi ƙarya ba za ta yi ba mutum kamar kai kai wa annabi ƙarya ba za ta yi ba ya tafi yana da ya samu hadisin sa mutum ne mai abin mamaki kwarai daga sai ga ilimi ya tara amma yana da kaushi haka ɗabi'a take in kana bukata ka je ka sami ilimi a wajen ka haƙura da kaushinsa in kuma ka yi girman kai ka ce ka yi da aka akar maka Allah da sauran su kina sai ka tafiyar ka eh je ka tafi ka je ka mutu da jahilicin ka Allah madaukakin sarki ya samu dace a'amash ake kiransa shi kuma wannan ana kiransa a'raj haka na akwai al-asam kurma shi ma babu laifi ka ce da wani kurma dan ta'arifi ba dan nakasa shi ba idan a gane wa kake nufi hakanan al'ahwal mai wurki mai hararagarki ya dan fada din fada mai hararagarki shine al'ahwal wanda idan sai dan koma gefe wannan kwayar baka sai ta koma gefe shi ake cewa ai hararagarki ko yawa to shine al'ahwal shi ma wannan in ka fada ne dan a gane shi babu matsala insha Allah ta'ala malai ce wa ghairiha da wasunsu daga cikin lakaba da ake kiran mutane da shi jaza ta'arifuhum bidhalika babu lafi ka arrafa mutane da irin wannan wa yahrimu itlaquhu ala jihati at-tanqis malaka sai dai haramun ne haramun ne ka kai amfani da wannan sunan ta hanyar nakasa shi ta hanyar tauye shi ko rage masa daraja ka faɗa ne ba dan ta'arifi ba ka faɗa ne kawai dan ka nuna gajiyayye ne shi kashashe ne shi wannan haramun ne in kai haka walau amkana ta'arifuhu bi ghairi zalika kana aula malai ce da za ta yi ka bayyana shi din ma ba ta hanyar faɗa ɗaya daga cikin waɗannan surorin nasa ba ta hanyar da za a iya gane shi malai ce to da hakan sai yafi amma yin hakan ba laifi bane qala malai ce fa hadhihi sittatu asbabin waɗannan sune sababba guda shida zakara hal ulama da malamai suka ambata wa aktsaruha mujma'un alai malai ce mafi yawancin su duk malamai sun hada akan akan su mafi yawancin wanda muka ambata malamai sun hada akan haka ne idan aka ambaci mutum a bayan idansa dalilin su to babu laifi ma'ana wasu daga ciki kenan malamai sun yi sabani halaita wa dalailuha min al ahadith as sahihati al mashhurati fa min zalika dalilan da suke bayyana wadannan abubuwan da malam da malam ya faɗa tunda malam ya kawo su ne kawai ba tare da hadisi ba sai ce dalilan da suke tabbatar da su suna cikin hadisai ingatattu kuma shahararru فمن ذلك daga cikin waɗannan hadisai an Aisha radiyallahu anha akwai hadisin da Aisha Allah ƙara mata yarda anna rajulan tace haƙiƙa wani mutum ista'azana ala annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya nemi izinin shigowa wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa qala sai annabi yace kafin ya shigo din yana can kam annabi ya bashi dama da aka ce rasulullah wa na fa yana sallama ya ce yana so ya zo ganka sai annabi yace i'zanu lahu ku bashi izini ya shigo bi isa akul ashira tir da dan dangi irin wani ai wani ba mutumin kirki bane wani mutumin kawai tir da shi kun ga bayanan annabi ya faɗa bayan to bayan ya zo sun tattauna yana yana shigowa kuma sai nana Aisha ta ga annabi ya saka masa fuska suna ta magana suna ta magana ya saka masa fuska to bayan ya tafi sai take tambaye ya rasulullah kafin ya shigo ka ce kaza yanzu kuma ka ce kaza akan sai ce eh ai akwai mutanen da ake saka musu fuska saboda tsoron sharrin su akwai mutanen da ake mu'amala da su saboda tsoron sharrinsu ina ba ta fahimta saboda makirai ne na ƙarshe e ba su da kirki su maka sharri su lalata maka rayuwa su ba komai bane a wajensu to irin wannan sai a yi kafa kafa da su a ɗanin mu'amala da su haka mujamala haka idan idan ba haka ba kace za ka yi musu fito na fito su kuma sun fi ka iya ƙulla sharri to sai a saka musu fuska akwai irin waɗannan mutanen Allah ya mana tsari da su to waɗannan su ne shi ne hadisi da farko da malam ya kawo don ya nuna irin waɗancan mutane masu sharri babu laifi don an karar da mutane yadda suke ihtajja bihi al-bukhari fi jawazi fi jawazi ghibati ahli al-fasad imam al-bukhari yayi hujja da wannan hadisi wajen halaccin yin gibar ma'abuta barna wa ahlur raibi da kuma ma'abuta wanda wanda ake shakkar nagartarsu ko salahasu wa anha qalat haka nan hadisi ya zo daga rana isha Allah ƙara mata yarda ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ma a zunnu fulanan wa fulanan ya arifani min dini na shay'an annabi ya ce ba na tsammani ba na ji da wane da wane annabi ya lissafa sunan wasu mutane ya ce ba na ji sun san wani abu a cikin addinin ba abin da suka sani daga cikin addini annabi ya bayyana rashin sanin addinin su ga mutane don a fahimce su a gane su wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Adab babu ma yajuzu ma yajuzu min adh-dhanni rawahu al-Bukhari qala qala al-Layth bin Sa'ad babban malami Layth bin Sa'ad abokin Imam Malik kenan yace ahadu ruwat al-hadisi ɗaya daga cikin marwayata wannan hadisi yace hadhani ar-rajulani kana min al-munafiqina su waɗannan mutane guda biyu da annabi ya magana a kansu sun kasance daga cikin munafakai kun ga munafakai ko ai mutanen banza ne mutanen kawai ne to shi sa sai annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi ya ankarar da mutane sharrinsu wa an fatima binti qais radiyallahu anha qalat an karbo daga fatima ir qais Allah ya kara mata yarda tace ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu nazo wajen annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi nace da shi inna aba jahamin wa mu'awiyata khatabani hakika waɗannan mutane guda biyu mu'awiya dan Abu Sufyan da Abu Jaham sun nemi aure na shine khatabani sun nemi aure na kowanne ya zo nemi aure na daban-daban wanne zan aura ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace amma mu'awiyatu amma kin ga shi mu'awiya fasu'uluqul la mala lahu talaka ne fitik ba shi da kosisi e talaka ne kake aure shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bata shawara ce saboda talaka ne saboda haka an mutum ba shi da kosisi ba a ba shi aure tsakani da Allah eh shine gaskiya an mutum ba shi da kosisi musamman a wannan rayuwar rayuwar lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce mutum ba shi da kosisi ka a ba shi aure ya kuma yanzu an fahimta ai yawa ba wani abu ne duk nagartan mutum duk ustazancinsa duk akramakallahusa idan ba shi da abin yi ba shi da yadda zai ce da ita to a ba shi haƙuri a ce da Allah ya je nemo abin yi sai a ba shi ita ba shi ake ƙi ba eh wannan shine abin da ya kamata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kin ga ma'awiya fasulukun kuma ma'awiyan nan fa kanin kanin matar annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma annabi annabi ya rufa masa asiri ba yace tunda dan gida ne ai kawai a bashi a'a harkan neman aure ce annabi ya fito fili ya ga musu yadda al'amari yake wa amma abu abul jahmi amma kin ga abu jahm shi mutumin na biyu la yada la yada al'asa an atiqihi shi kuma baya sauke sanda daga kafadarsa baya sauke sanda daga kafadarsa zamu ji abin da ake nufi wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi fi riwayatin li muslimin a cikin riwaya Muslim yace wa amma Abul Jahmi amma kin ga Abul Jahmi fa darrabul lin nisa'i bugun mata yake dukan mata yake shine abin da ake nufi da me la yadaw asawa an atiqihi kenan ko baya sauke kullum kullum bulalarsa tana kan kafada kenan idan mace ta mai laifi sai zane ta ya rike ta to kaga mutum da yake dukan mata ko ya kamata a bashi aure da Allah bai kamata a bashi aure ba eh bai kamata a bashi aure ba wa huwa tafsirun li riwayati shine tafsirin riwayar da tace la yadau al-asa an atiqihi baya sauke sanda daga kafadarsa kinaya ce ta cewa mai duka ne kenan yana dukan mata wakila wasu daga cikin malamai suka ce ma'anar abin da ake nufi da la yadawu asawu an atiqihi shine kafirul asfari baya zama a gida mai yawan tafiye tafiye ne in ya zo gida ya sati guda zai tafiye wata uku baya nan idan ya dawo ya wata biyu zai koma shekara baya nan irin wannan shi ma bai kamata a bashi aure ba zai sa matar a cikin wani hali duk yadda yake da arziki yake turo mata da aike da sauransu matuƙar baya nan yana tafiya irin waɗannan dogon lokacin ba ta ganinsa to shi ma akwai matsala mai yawan tafiye-tafiye ne to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bata shawara ya ce ki auri usama ɗan zaid ta auri usama ɗan zaid shi kuma usama ɗan zaid a wani abu wani abu na bauta ta shafe shi tunda babansa zaidu bin harisa bawan na na Aisha ne ta bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan tashi to shine babansa to tana gani kamar kuma kalar jikinsa ba balarabai bane sirfan aka dan baki baki ne haka to tana gani kamar wanda ba kufi'inta ba shi za ta aura ta ce sai na bi shawara kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai na aure shi sai Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin auren abin da ya faru kenan to annabi ya bata shawara akan kada ta auri Muawiya kada ta auri Abu Jahm saboda al'amarin aure ne annabi bai boye mata kuma kun ga sai dai faɗa mata me halin su dabi'ar su kun wannan shi abin da yasa nace kake aure saboda talaka ne me yiwa ne Muawiya yana da wasu dabi'un wanda ba talauci ba amma ba su da alaka da nagartar aure sai annabi ya ga mata ba sai annabi ya ga mata abin da zai cutar da ita a zamantakewa su ta aure shine rashin arziki ma'ana ba shi da kudin da zai dauki nauyin ta ciyarwa tufatarwa shayarwa gurin zama duk kudi yake bukata to ba shi da shi shi ma wannan sai annabi ya gaya mata abinda zai cutar da ita auren su shine mai duka eh duka ko kuma yawan tafiye tafiye saboda abin da yake da alaka da auren kamar yadda na faɗa jiya shi ya kamata kawai ka ambata kada kuma a tambaye ka ya wane yake ka shiga ɗauko abin da ba shi da alaka da aure wannan ka ci naman sa ba daidai bane na'am na'am gaskiya ne alaji eh shi ya je rike magana sa alaji ya je rike magana sa shi kenan saboda ya zo neman aure an ce je nemi sana'a ba shi da sana'a sai dai ne masa magana to ya je rike magana sa ba shi kenan ba saboda Allah dan dan zaki dan kai dan kai magana shi kenan sai na sai na dauki a ta sata a cikin matsala ba za ta yi ba jama'a suna da wahala sha'ani gaskiya shi galibin abin da ba masu shi ne gaskiya wala wani daga lokacin da ka gama mai gaskiya ya daina kula ka har abada gaskiya kawai in ka kira shi ka gama mai gaskiya ya daina kula ka haka kawai la kiyaye na'am na'am eh to akwai wannan amma galibi abin da muke magana a kansa in ka duba za ka ga ba wai rena sana'a bane rashin sana'a ne ita sana'a rena sana'a rena sana'a daban a ce mutum ba shi sana'a daban haka ne ko wannan rena sana'a kana da ita amma shi wanda zai baka yar gani yake kamar me kamar baka iya rike kamar baka iya rike masa aya da wannan sana'ar ba wannan ba ba daidai bane in dai mutum yana da sana'a daidai gurgudo yana nema arziki na Allah ne shi yake bayarwa ba haka bane nawa ne daga cikin talakawa wanda ba su da komai Allah ya daga suka zama wasu suna da yawa ba su kiddigu ba nawa ne masu arzikin da Allah ya dankafe sai yanzu ba su da shi kuma amma dai a lokacin da za a yi auren a yanzu da ni da yarinyar da kai mai neman auren duk ba mu san gaba ba yanzu yanzu nan da shi muke kallo kuma shi muke amfani kana da sana'a yanzu ko baka da ita baka da ita wallahi ba zan baka ita ba eh ba zan ba dan gidan redo zaka je ka faɗa ka je ka faɗa shine shine tsakani da Allah ba zan baka ita ba a yanzu wanda yazo da sana'a idan idan idan yana da sana'a shikenan sai a dauka a bashi na gamsu da dabi'unsa da halayen sai a dauka an bashi saboda ka wannan ma abun dubawa ne gaskiya idan mutum yana da sana'a in dai an san yana iya rike kansa da Allah kada a rera masa sana'a sai a dauka a bashi arziki ne Allah ne Allah madaukakin sarki ya samu dace wa zaid bin arqam radiyallahu anhu qala an karbo daga zaid dan arqam Allah kara masa yarda yace kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi safrin mun fita tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin wata tafiya asaban nas fihi shidda tsanani ya samu mutane a cikin wannan tafiyar faqala abdullahi bin ubayy sai ra'asul munafiqin abdullahi dan ubayy dan salul sai yace la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu kada ku sake ku ciyar da wanda suke kusa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kada ku ba su wani abu duk tsananin da ake ciki ku ba su su mutu da yunwa hatta yanfaddu har sai sun watse sun bar shi wa qala sannan ya ƙara cewa la in raja'ana ila al-madinati wallahi idan muka koma garin madina daga wannan tafiyar la yukhrijanna al'azzu minha al'azal lallai madaukaki sai ya fitar da makaskanci yana nufin shi da mutanansa sune madaukaka annaba da sahabbansa sune makaskanta ma'ana su sai sun fitar da su annaba sune yan gari yan madina annaba kuma bako ne dan maka zuwa sai sun fitar da su yake wannan maganar a bayan idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin akwai wani sahabi yana ji shine zaidu yace fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu bidhalika sai na je na gaya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da abin da shi wannan wannan munafiki abdullahi ya faɗa fa arsala ila abdullahi bin ubay sai annabi ya tura abdullahi dan ubay dan sulul yazo annabi ya gaya masa abin da ya faɗa fajita hada yaminahu ma fa'ala ma fa'ala sai inkari kuma ya rantsi da Allah yayi inkari kuma ya rantsi da Allah ce shi bai faɗa ba kun san ɗaya daga cikin ɗabi'ar munafikai ne rantsuwa akan ƙarya rantsuwa akan ƙarya ɗabi'ar munafikai ce yan uwa ya halifuna billahi ya halifuna billahi ba ka annabi Allah madaukakin sarki ta kawo cikin suratul bara'a ba ya halifuna billahi ma qalu ya halifuna lakum haka rantsuwa akan ƙarya saboda haka ya faɗa din fa amma da aka zo a gaba annabi sai ce wallahi ya rasulullahi ban faɗa ba kuma dattijo ne babban mutum ne ya za a yi kenan shi kenan sai annabi ya gaskata shi shi kuma wannan sahabi da ya zo ya faɗa fa me kuke me kake tsammani faƙalu sai suka ce ka zaba zai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai da zai zai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙarya fa waqa fi nafsi mimma qalu shiddatan hatta anzala Allah tasbiqi tasbiqa zalika yace sai wani abu na tsanani da rashin jin daɗi sai afka a zuciyata yanzu annabi yana ɗauka ta a matsayin makarici kina na zane babban mutum da tije shari mutane ya sanin a kallo na a matsayin makarici sai na ji din na tsana kaina har sai da Allah madaukakin sarki saukar da aya ya gaskata maganar da na faɗa Allah madaukakin sarki ce idza ja'akal munafiquna idan munafikai suka zo maka qaluna shahadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina min lakadibuna aya ta sauka ta gaskata zaidu ta nuna abin da yace Abdullahi dan Ubay ya faɗa da gaske ne ya faɗa din ya soki annabi ya kuma soki sabon annabi ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم yastaghfir lahum yastaghfir lahum falawaw ru'usahum sai annabi kira wasu duk da fa aya ta sauka sai annabi kira wasu yace su zo ya nema musu gafara yazo su zo ya nema musu gafara saboda annabi yana kokarin kiyaye saboda tawali kuma suna da mabiya amma falawaw ru'usahum sai suke karkatar da kansu wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lahum rasulullahi lawaw ru'usahum ra'aytahum yasuddunahum mustakbiruna shi ne inda ake ishara a nan wajen sai suke juyar da wuyansu ma'ana ba sa bukata kenan to me mahalin shahid a nan wajen zai da ya ji an soki annabi ya ga akwai barna a ciki ya zo ya gaya wa annabi ina fata an fahimta kaga wannan abin da ya gulma ne ba gulma ba ne to shi ne kaga ana kamar kaga ana abin da bai dace ba na barna babu laifi ka je ka faɗa inda za a iya gyarawa don babban inda za a iya gyara a nan wajen shi ne wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito an aisha radhiyallahu anha qalat hindu imra'atu abi sufyan lin nabi sallallahu alaihi wasallam hindu bintu utba matar abu sufyan tazo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tace ya rasulullah inna aba sufyan haqiqa mijina abu sufyan rajulun shahihun mutum ne da yake mai kankamo mai rike hannu mai arziki ne attajiri ne ga duki amma baya ba mu abin da ya kamata walaysa yutini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu baya bani abin da zai ishe ni ni da ayana sai dai na faki idan san dauki wani abu na ƙara mu ci ni da ayana ga kuma dukiyar ga kuma dukiyar irin wanda zaka ga suna da dukiya amma sai a kulla sto kullun sai a ringa auno iyali gongoni uku a ringa basu wannan ba daidai bane wa huwa la ya'lamu bai sani ba faƙala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce da ita khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'rufi ki dauki abinda zai ishe ki ke da ƴaƴanki amma bil ma'rufi da kyautatawa abinda zai ishe ki ki cike da ƴaƴanki idan ya fita ki je ki dauka ku dafa ku ci iya abinda zai ishe ku kada ku dauki abin da ya fi haka in kika dauki abin da ya fi haka to kin dauka ba bil ma'ruf ba kenan annabi ya bata dama to wannan karar da ta kai kaga shi ma menene ta yi maganar sa baya nan saboda ka babu laifi idan mutum zai kai kara kai karan mutum ya faɗi sunansa ya kuma yi amfani da wannan dama ya faɗi laifin da shi wancan din yayi wannan duk babu laifi Allah madaukakin sarki ya samu dace malaci in ta haka lamun nawawi rahimahullah zancen da aka dauko daga imam nawawi ya tike anan wajen kuma mu insha Allah ta'ala anan zamu tike sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh